لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وقدر بإمداد الأرض هذا أنت قبل نظم الأحربي من هذا أساسي بسم الله الرحمن الرحيم فريضة لا تلفل من عليه قراء فريضة وند أكي بنسى ake nemansa da rama sallah ta farilla to ba daidai ba ne ya zauna sallar nafila ya ce zai tsaye nafila a maimakon ya nafila ya rama farillar da take kansa shi ne abin da ake nema wannan furu bilkara ima in yubin yubaha talata rawi haula na buraha واستثنى والعيدين شفعا وجرا كسوفا الاستثناء وزاد الفجرا وجمع من يقرون ظهرا مثلا بالاجتهاد في الزمان ومن نسي عددا فلا عدد يزيل شقه اذا جاز العمل
والنفل للقبائل ما يمكن ba a halatta yin nafila ba alhali akwai ramuwa a kai mutum
fala tarawiya shi yasa wanda ake bin sa sallah ta farilla ya tsaya yin nafila ba daidai ba ne ba zai tsaya yin sallah ashan ba a maimakon ya sallah ashan ya rama wannan farillar da ake nusa
wala na fulabuwa haka nan kai ya tsaya sallar walaha kai ya tsaya sallar walaha wanda ake bin sa sallah ta farilla ya kokari ya rama farillar a maimakon ya ce zai tsaya sallar walaha sallar walaha mustahajjiya ce farillar da take kansa dole ne ya rama
wasu suna wuli idayin amma akwai wasu nafulfuli da aka ce ko da ana bin mutum sallah ta farilla wannan ya iya waɗannan din su ne sallar idi ta ƙaramar sallah da sallar idi ta babbar sallah to ko da mutum ana bin sanafula ya iya yin sallar idi ba laifi ba ne don ya yi sallar idi
shafa'an wucirar da shafa'i da wuturi malamai kuma sun fi da shafa'i da wuturi wanda ake bin sa sallah ta farilla ya yi shafa'i da wuturi
kusufa haka nan sallar ɓuyar rana istisqa ko sallar neman shayarwa wa zabil fajr sun daɗa raka a kai alfajari wa'annan na fulfulin da aka ambata guda biyar wanda ake bin su na wanda ake bin su sallah ta farilla ya iya yi
wa jam'u man yaqbuna duran masala Zuhuran zuhuran masala.
masala da a ce mutane za su haɗu ya zamo dukkaninsu sun ba azahar ta rana ɗaya har lokacin azahar ɗin ya fita to su jami wajen rama azahar ɗin nan su jami ɗaya daga cikin su ya musu limanci su rama azahar ɗin nan da ake bin su wadda wakacinta ya fita masalan ga misali bilitti hari duk in ya zama wani zamanin ɗaya ne ya zama azahar ɗin duk taron litinin ce ko kokarin talata ce to haka din an fifita amma wajen malikawa wanda zai rama a zaharin ranar litinin ba ya koyi da wanda zai rama a zaharin ranar talata ba sai ya zamo zamanin daya ba wai kawai su zamo a zahar bai zamo ma zamanin da aka bari din daya ne
wa man nasiya adadan A'a, wanda ya mance adadin abin da ake binsa salla adad sai ya zo da adadi da yuzilu shakka zai gusar da kokon kansa idza jaza al-amal idan ya zama har an sami dadewa wato sai sallah sallar da ya tabbata wata ake binta wata ake bin sa bata kai haka ba misali shi yayi sakaci an biyo shi salloli da yawa sallolin nan ta ya zama na shekara uku ne ta yi ma ya zama na shekara hudu to abin da yake akwai sanda Allah ya masa gamda ka rike ganin zai rama to sai ya rama sallolin shekara hudu ya tabbatar da sallolin da ake bin su su haura na shekara hudu ba shine ma'anar yusilu shakkahu da zai kusar da kokwantansa idza jaza al'amal idan ya ketare wakati idan ya zama wakacin ya zama sujudu sahawi sujada na salwa wannan babi ne muhimmi kuma sai zama shi mai wannan littafin ya shimfiɗa bayani akan abin da ya shafi wannan wato sujada na salwa wanda wani bayanin da ya sai a ga manyan littattafai ma ba su kawo ba
sunna lisawin qalla sajdatani qabla salami halatan nuqsani قال التشهد والإنبال لهما تشهدا مكثرا وسلما وللزيادة كذلك أربعا سلامه والنفس الذكر وليصلب في لنا وإن يضل أو خالد المصير فاتا وبتا فالركع إن كان ثلاث سنة وليقل عدي ولو بعد سنة فلا سجود لفريضة ولا فضيلة وسنة مما خلا سرا وجهرا فعل المسر كذلك وجيه بعشر الجاري فدي بعدي كمن تكلم ساهيا أو قبل السماء سلم sunan shawi an sunanta da rafkanuwa kalla ta ji da sallah rafkanuwa da ta karanta ma'ana ba ta shafi farilla ba ma'ana karancin nata shi ne a ce ba ta taɓa farilla ba ba farilla aka mance ba in aka mance farilla to wannan sallah ba ta gyaruwa sai da zuwa da farilla yawa amma sunna ita ce ake wasu jadar rafkanuwa
sajidatani a yi masa sujada biyu kuwa qabla salami halatar nukusani idan halin da aka rage ne in an rage ne a sallah to sai a yi sujadar kafin sallama
ba'da tashawwud bayan an gama tahiyya kafin a ya rage a yi sallama to a maimakon a yi sallama sai a zo da sujadin nan guda biyu to ake kira kabali
wa zid ba'dahu ma bayan ka yi sujadar nan guda biyu ana neman ka ka kara kuma tashawudan tahiyya ka yi tahiyya kana mai takaitawa wa sallima wa sallima sai ka yi sallama ma'ana an kai tahiyyar nan ba sai ka tsaya a salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ka tsaya wata addu'a ba kawai in kai tahiyyar sai ka yi sallama wa liziyadati kadhalika haka nan kuma an sunanta a sujjada biyu dan ƙari kazalika wanda yake na abin wato wanda yake ya shafi sunna ana yi ba an salami bayan sallama
wa naqsa gazlik karin jaya da ɓangaren tauyewa idan aka ƙara aka ƙara aka rage wannan ne malamai suke cewa wuraren sujada rafkanuwa gaba ɗaya guri tara ne a cikin wurare tara nan guda bakwai ana sujada kabali guda biyu ne ake ba'ali wuraren da ake kabali din shine a nafasun muhaqqaqu wato ragewa wanda an tabbatar shine waje na farko sai kuma waje na biyu na fasul mashkuku ragewa wanda ake kofanto waje na uku shine na fasul wanda ya dafa muhakkaka ne rage da dadi wanda duk ya tabbatar yayi to sai ya sujada kamar sai na hudu shine na fasul wanda ya dafa mashkuka ne rage da tawaya wanda duk yana kofanton yayi ko bai ba sai waje na biyar shine ta haƙuƙun kusa na shakufin ziyara ya tabbata a sallar tasa ya rage amma yana kokwanton ya yi kare ko bai kare ba sai waje na shida shi ne ta uku ziyara wa shafufin kusa ya tabbata ya yi kare amma yana kokwanton ya ya tabbata ya rage amma yana kokwanton ya dade ko bai ba sai waje na bakwai ta uku sa ladari a za da amna kasa ya tabbata a sallar tasa ya yi rafar ma amma ya mance me ya rage ne ko kare to shi ma dai sai ya kabari wayannan su ne gurare bakwai da ake kabari misali na kasu ma'akwai din da aka faɗa kama a sallah azhar ya tabbatar a raka'a ta farko ashe yana kai fatiha bai sura bai yau ko ya tabbatar da cewa ya rage suran nan to a nan sai ya kabari misalin na kasu mashkukun kuwa shine kama a sallah azhar din yana tunani raka'a ta farko ko ya yi karanta sura ko bai karanta ba iyaka fatiha ya tsaya kawai ya ruku ko ko ya kara wani abu to shi ma dai anan ana bukatar sa ya sujjada a kabari a na kasu wanda ya kasu ma ka gane wanda shine guri na uku na yadda ake kabari shine kamar a sallah azhar din a raka'a ta farko ya tabbatar da ya kai fatiha bai karanta wani abu ba ruku'i kuma ya tabbatar da ya ruku nan ya sujjada ya manta ya zauna ya yi tahiya a raka a farko wadda ba ita wacce ake wa ake ya zauna ya yi tahiya ba na ake tahiya ba a raka a tabi ne ake tahiya ya tabbata duk wannan ya yi to shine an samu nafasu wa ziyaratu muhaqqaqan ragi da ƙari wanda duk an tabbata misalin na hudu ko shine nafsu wa ziyaratu mashkuka ne kamar a sallar azhar din nan yana kokwantan an yi ko da ya fatiha a raka ta farko ba ruku'u ya zarce ya ba ya karanta wani abu wanda ake karantawa ba fatiha an yi kuma da ya raka a nan ta farko ba ya mance ba ya zauna ya yi tahiya ya zama duk wanda yana kokwantan ya yi ko bai basu ya zama kenan na kasu wanda ya rasu mashkuka ne daɗi da ƙari wanda ake kokwanto a ciki sai kuma ta kowane misalin shakudin ziyara inda kamar a sallah a zaharin ya tabbatar a raka'a ta farko bai karanta wani abu ba bayan fata daga fata a ruku kawai kuma ya zama yana kokonto an yi akwai da ya raka'a nan ta farko ba sai da ya zauna ya yi tahiya ba wannan bai tabbatar ba yana kokonto shi ne ya zama ta haƙuƙun kusan wa shakku fi ziyada waje na shida shi ne ta haƙuƙun ziyada wa shakku fi kusan inda yana kokonto matsala a raka'a ta farko ta azahar ya yi ko karatu bayan fatiha ko bai karanta komai ba amma ya tabbatar cewa da ya kanan ta farko ya manta ya zauna ya yi tayya ya zo kenan wato ana ya tabbatar da cewa ya ya tabbatar da cewa ya yi kare a bayan ko kwantan ya yi rage ko bai rage ba waje na bakwai shine wato ya tabbata a sallar tasa da ya yi rafkanuwa raukar wannan kuma ya tabbatar ba ta shafi farilla ba to a nan sai amma raukar wanda ya yana kokwantar ƙari ya ko rai to shi ma a nan ne sai ya kabari su ne gurare bakwai din da ake kabari inda ake ba duka guri biyu ne shi ne ziyada muhakkaka da ziyada mashkuka inda yake ya tabbatar ya yi ƙari kama a raka a zahirin a raka ta farko ya tabbatar cewa da ya raka ta farko a maimakon ya miƙe ya zo da ta biyu ya manta ya zauna ya yi tafiya to yanzu wannan abin da ake bukata ya ba a je in ya gama sallah ya tabbatar da haka waje na biyu shine inda yake kokwatar anya ko bai haka ba to shi ma sai ya ba a shine aka ce dai guraren da ake sujjada na farnuwa guri tara ne guda bakwai ana gabani guda biyu ana ba a to
ولزيارتي كذلك بعد سلامي yana yin sujjada kamar haka bayan sallama sa dan gari wannan kasa kalle din yi zata ja wannan ko kalin jari zalibin tawaya idan aka kara idan haɗi da rage suka haɗu ko sai a dubu ɓangaren rage shi yasa sai a ce a yi kabali wani kuma kabaliyun da na da a ce wanda ya rafa ruwa a sallah ya zamo kabli ya kama shi ya mance bai ba hayye sallama to idan ya tuna a kusa shi kenan sai ya zo da kablin sallar sana nan ba abin da ya taɓa sallah
wa in dan idan ko an sami daɗewa fata lokacin zuwa da kablin ya tsere wa baɗar salatu ba faɗar baruka salabarka sai ta ɓaci salabarka sai ta ɓaci idan ya zamo da aka gama sallah a maimakon kafin a sallama a zo da sujjada kabli aka manci aka yi sallama kuma ba a tuna a kusa ba ya isa a ce an yi kamar wannan sallar gaba daya sannan aka tuna to a sannan sai a ce magana zuwa da sujada kamlin nan babu sai kuma a dubi sallah za ta inganta duk da cewa kabli ta kama a sallar amma ba a yi kablin ba ko ko sallar ba za ta inganta ba za ta baci au harazal masjida ko kuma ya zama shi dinna yana sallama bai zauna ba tashi ya fito daga masallaci to har ya zo ya fito daga masallacin sannan ya tuna ya bar kabali to shi ma a sannan ba magana ta darukin kabalin ba zai a ce ya zo da kabalin ba wajen zuwa da kabalin ya tsere wa baɗar farbuka sallar farbuka ka sai ta ɓace in kana idan ya zamo an bar sunnoni uku idan kabalin nan tara taba a kanka ne daga barin sunna uku kamar yanzu misali aka ce a raka'a ta farko aka mance ba a yi karatu da ake bayan fatiha ba ba karanta sura ba da aka kuma raka'a ta biyu a maimakon a yi tahiya aka mance ba a zauna mun ba a yi tahiyar ba to yanzu ya zama kenan an samu sunnoni uku ko hudu ma wanda aka bari yawa wanda duk an bar su to irin nan in aka zo karshe aka mance ba a yi kabli ba in an tuna a kusa sai a zo da ita in an zo da ita sallah tana nan amma an aka samu jinkiri ko kuma har ya zama kafin ya tuna ya fito daga masallaci to sai ya zama sallar ta ɓaci shi ne na mai mutasar da yake cewa wa bi tarki qabliyin an salatin wa dala sallah na ɓaci da sababin barin qablin da yake ya hau kan mai sallah daga barin sunna uku ya zamo ya tsawaita to a sai sallah ta ɓaci amma da a ce masalar a sallar azahar ne ya manta bai yi karatu ba bayan ya kai fatiha a raka'a ta farko to kuma da ya gama sallah sai ya manta bai kabulu ba har aka daɗe ko har ya fita daga masallaci to wannan sallah ba za ta ɓaci ba saboda karkare sunnoni biyu a ce ya bar karatun surar kuma ya bar bayyana ɓoyewa da ita shi yasa karkare a ce su ya bar sunna biyu to wannan ba zai jawo ɓacin sallah ba dan ba a zo da kamlin da yake ta kama mai sallah dan barin sunna biyu ba ko sunna ɗaya wannan sallah ba ta ɓaci.
wali kuba ba adiyo sujjada ba'adi da ta hau kan mai sallah sai zamo da ya sallama a maimakon ya zo da ba'adin nan ya manta ya zo da ita ba to wannan ana neman arama walau ba da sana ko da sai bayan shekara ya tuna kai har abada in aka tuna ba'adi sai a zo da ita inda aka tuna sallah ba ta ɓaci da zarar barin ba'adi abin da yake akwai duk sanda ya tuna bai ba'adin ba sai ya zo da ba'adin in bai da alwala ya gaggauta alwala ya zo da malin shi kenan wala sujuda li qaribatin ba a yin sujjadar rakkanuwa dan barin abin da yake farilla idan masalan fatiha ce mance bai zo da ita ba to wannan ba wata sujjada ta rafkanuwa da za ta wadatar da shi wala fadilatin haka nan mustahabi dan ya bar mustahabi kai ya ce zai sujjadar rakkanuwa kama a sallah a zahar an kama a sallah asuba sai ya mance bai alkanutu ba to ba a bukatar sa yi wata sujjada ta rakkano bari ma abinda malamai suka faɗa shine in yi sujjada kauli dan barin alkanutu a sallah asuba to sallar ta sa gaba ɗaya sai ya zabo ta bashi
wasu nace haka nan ba a yin sujjadar rafarwa don barin suna min makala in ban da wa'annan da za a faɗa su ne ɓoye karatu wa jihar ko bayyanawa fa'alal musiri fil jari kabiliyo sujjada kabili ce ke wajaba ke hawa kan wanda ya manta ya ɓoye karatu a inda aka ce a bayyana karatu kamar a raka'a ta farko ta sallar magarba sai ya manta ya yi karatun a ɓoye bai tuna ba sai bayan yin ruku to yanzu ana bukatar sai ya yi kabili domin rage waye rage waye da aksin jari sabanin inda ya mance ya bayyana inda aka ce ya ɓoye kama a sallar wato a zahar ɗin inda aka ce wato ya ɓoye karatu sai ya manta ya bayyana to fa fi bali a nan za a ce bali a kamar sallar magana in ya mance ya ɓoye karatu bai tuna ba sai bayan ruku'u za a ce ya kabali amma kama a sallar azhar in ya manta ya bayyana karatu bai tuna ba sai bayan ya ruku'u to wannan za a ce ya bali domin bayyanawa ƙari ne akan ɓoyewa kamar yadda ɓoyewa rage ne daga bayyanawa ba a biyo a irin nan sai a ce sujada ba a biyo
kaman ta kallama sai sahiya kamar wanda ina wani misali na wanda yake ba'adi kamar yana sallah ya mance magana magana kuma ya zama ba yawa ba to wannan sai ya ba'adi
au qabla tamami ko sallama ya sallama kafin sallar sa ta cika ya sallama ta yake sallah ta cika sai ya maza ya tuna ko aka tunata da shi to ya tashi ya ƙara sallar to kuma ana bukata ya zo da ba'adi sai ya zo da ba'ada a irin nan to an faɗa da sunonin da ake wa sujada guda takwas ne to ne wani malami yake cewa sina ni shina ni kaza jimani wa haka za ta ani wa tsomani sina ni sun biyu da tsohu da sura sai shina ni shin biyu shine ta shauku da yi kaza jimani jin biyu shine jaharu da durusu wa haka za ta ani ta biyu kuma shine takabiri da tasmiri takabiri fadin Allahu akbar da tasmiri fadin sami Allahu liman hamida to alhamdulillah ba idan sunonin su ne karfafa wani su daga su a sunoni na sallah ba karfafa ba ne ba a yi musu sujjara to sai mu ga matanin to bismillah rahman rahim wala ta da farman alaihin karawa wanda ake bin sa ramuwar sallah ba daidai ba ne sai zai tsaya nafila wala yusallihuha ba sallar walaha wala qiyama rabaran haka nan ba sallar tsayuwar rabaran sallah shi wala yajuzu lahu ba abin da ya halitta gare shi illa shama illa shafu wal wutur sai shafa'i da wuturi Wal fajr.
sai ka kan fajari wal da idani idoji guda biyu da karamar sallah ko irin babbar sallah wal kusu ko sallar koyar rana wal ko istisqa sallar neman shayarwa wa yajuzu liman alayhim ya halatta ga wanda ake bin sa ramuwar sallah an yi sallu ya jama'atan sallar dare idan stawat salatu idan sallar ta ta daidaita ta zama dukkanin su ana bin su la'asar dai la'asar ce ta shekaran jiya to wannan sa iya ku sa iya yin jami'i
wa man nasiya wanda adada ba ma shi alayhi da min abin da ake al-qaba'id bin sa na daga ramuwar sallah salla adadan sai ya sallah adadi la yabqa ma aw da ya shakk tabbatar ku a yi iyaka sallar da ake bin sa ya rama da ba wani kokonto da zai wanzu tare da wasallatar wannan adadin
babun fisawi babu a cikin rafkanuwa wa sujudi sawi sujjada rafkanuwa fi salati a cikin sallah rafkanuwa da aka yi a sallah sunnatu sunna ce
falin nuqsani sajadatani ana zuwa da sujjada biyu idan rage aka yi qabla salam kafin a ce an yi sallama ba'da tamami tashawwudayn bayan an cika tahiya
yazidu ba'dahu ma yana ƙari da tashawwudayn aiki wata tahiyar daban wa ziyadatu wani sajadatani ziyara ta da tare sujjada biyu ake don ƙari
ba'da in salam ko ana yin su ne bayan an yi sallama da shahadu in ba ba'dahu zai musu tahiya wa yusallimu ya taslimatan sallama ukhra sallama da wata daban ba ta fita daga sallah ba wa man naqasa wa zada wanda ya rage ya dade sajada qabla zai salam sujjada kabli wa man nasiya sujuda wanda ya al-qabli mance bai zo da sujjada kabli ba hatta sallama har sai da ya sallama sajada to in ana bukatar kana ya qariban zo da sujjadar idan ba a dade ba wa in dala idan ko ya tsawaita aw kharaja min ko ko ya al-masjid zama ya fito daga masallaci yana gama sallar shi tasowa ya fito daga masallaci a gashi an kabli ta hau shi bai yi kablin ba ya manta to batalar su Batalar sujudi.
sai sujjada ta ɓace ko Wata sallar ma kullu salatu ma abu.
sallar ma ta ɓaci tare da shi in kana ala salasi sunani idan ya zamo ya kama shi ne dan ya bar sunnoni uku aw aksara ko min ko zalika fiye da sunnoni uku wa illa idan ko a sujjada ta rafanwa ta kama shi ne kan barin sunna ɗaya ko biyu fala tabdul to sallah ma ta ɓaci
wa man nasiya sujud al-ba'di wanda ya mance sujjada ba adibe sujjada ba adiba da ta kama shi a sallah sajadahu sai ya zo da wannan ba adin walau ba'da ko an da an samu shekara daga mantuwar tasa duk wa man sanda naqasa ya tuna zai zo da ita zai zo da ba adin wa man kasa farirata wanda ya rage farilla fala yujzi as-sujud ana sujjada rafaruwa ba ta wadatar da shi game da rage farilla wa man naqasa al-fada'ila wanda ko ya zama abin da ya rage mustahabi ne fala sujuda to ba alayhi a bukatar ya sujjada ولا يكون السجود القبلي Sujjada kamar ba ta hawa kan mai sallah sai ko don barin sunna biyu ko فأكثر fiye da sunna biyu.
وأما السنة الواجبة Amma sunna guda ɗaya فلا سجود لها wannan ba a yi mata sujjada Illa don sunna.
ambata. In ka ga sunna guda ɗaya da take da ƙarfin a yi mata sunna sujjada ita ce kamar boyewa. Kamar ya manta a sallah a zahar a karatun fatiha a raka'a ta farko bai boye ba a bayyane sai daga والجارة baya tuna bayan har ya riga ya rubo to yanzu wannan ana bukatar sa ya sujjadar rafkarwa saboda barin koye wannan ko kuma bayyanawa koyewa suna ce kakkarfa bayyanawa ma suna ce kakkarfa فمن أسر shi ne shi الجارة wanda ya koye karatu inda aka ce ya bayyana سجد to قبل zai السلام sujjada kamali ومن wanda ya bayyana جرى karatu inda aka ce ya koye سجد بعد to zai السلام sujjada ne bayan sallama ومن تكلم سعيد wanda ya magana yana sallah da mantuwa سجد بعد السلام zai sujjada ba'adi zai sujjada ba'adi sai mu tashi wannan sallar raka kai ko anan aka kwana a wa- a- a wajen
kamar inda mutum ya tijara ba haka sai zai sake zuwa da sayya in yi sun sai sallama ba irin ta fita daga sallama to shi ne ke a'a ba irin a ba ce ba irin ta fita daga sallah ba sallama aka ce ya yi ta sassauka ba wai zai daga ta can can ba shi ne kawai bambanci amma ba wai murya ne ba a na ya dai daga murya kamar wani yau ba daga mila ne aka ce ba sai ya yi ba sai dai idan akwai masu bin sa to kamar a inda ya zamto mamu suna bin imam Mm, sai ya zamto sanda zai fara karatu a kamar a sallah a jihar mm.
sai ya bayyana kamar farkon idan ya bayyana raka a aya ɗaya aya biyu ba komi Eh, to a nan gurin sai ya zamto kamar shi ne wani a rashin ah, karatunsa kamar bai san haka ba a wannan bayyana da ya sai zo da shiddara bayan an kai karshen sallah Shi idan imamu kabli ya zo da sallah- ita idan kabli ya zo da ita ya bata masa sallah domin ya yi daɗi ba inda aka ce a yi daɗin ba ya yi daɗi da jahilci shi ko jahilci a ibada ba hanzari ba ne asali jahilci a ibada ba hanzari ba ne ana bukatar duk musulmi ya sanya zai bauta wa Allah domin don haka aka kawo ɗan adam duniya Mhm.
To idan ya zo da ba da shi mamu ba zai bi a idan ya zo dama shi ma kuma sallarsa ba ta ɓaci ba Na'am.
yawwa kana nufin kama a wannan misalin ko Mm.
a ko ina ma kuma liman ya zo da ba'adi to masbuki ba zai bi shi wajen zuwa da ba'adin ba Mm.
sai ya bari sai ya gama sallah in ya bi shi in masbuki wanda aka riga shi fara sallah ya bi liman wajen zuwa da sujada ba'adi to shi masbukin sallarsa ta baci Na'am.
domin sallama da liman ya ta farko sun rabu Na'am.
shi yasa yanzu wannan bin da ya ya bi shi ne inda bai dace ya bi shi ba Na'am.
to Na'am.
to alhamdulillah eh a rantsarantsan saki datan wasu wuraren akwai abin da suke yawaitawa shine ai wallahi in ba haka ba yace mata sun sakakkiya ce to ana irin wannan to ko akan gaskiya ne to haramun ne ba daidai ba shine abin da ake nufi ba daidai ba ne rantsarantsan saki ko da akan gaskiya ne a rantse da sakin mace ba gaskiya ba ne
na Mm.
gara kamar wanda ya manta ba'adi aka ce ko da bayan shekara ne to ba'adin sai ya kasance na salloli guda biyu Mm.
ne kowace zamanta daban kowace zamanta daban kowace zai zo mata da ba'adinta yawwa ba'adi ɗaya ko su jira rakanuwa ɗaya ba ta zamowa daga salloli biyu yawwa kowace sai ya zo mata kuma karanta fatiha ɗaya salatul fatiha uku Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu ci san da alheri Allah ya kama da mu da alheri